Allah ubangiji ya saka wa malam da alkhairi a wato na tuna wata kabiya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Isra'i da Mi'raj kun tuna yana yana zaune a cikin Hijr Abu Jahal ya zo ya same shi ya ce wai ya mutumin nan na ga yanayin ka wani ne ko akwai wani sabon labari ne annabi ya ce kwarai akwai me ya faru ya ce usri biyan laila an yi Isra'i da cikin daren nan an je Baitul Maqdis aka je sama Abu Jahal ya ce makiri ne sai ce in na taro maka mutanen garin nan zaka iya maimaita maganar nan annabi ya ce kwarai aiko sai ya kwashe a guje ya je ta taro su saboda ya kosa ya kira manzon Allah to da annabi sallallahu alaihi wasallama mutane suka tarin mishi sai suka fara mishi tambayoyi cewa mu maka tambaya game da Baitul Maqdis zaka bada amsa yace eh sai aka fara mai tambaya yace har hatta in tabasa alayhi al-amr sai da abubuwa suka fara rikice mun manzo Allah ya shiga damuwa yace sai Allah ya dauko min baitul maqdis din gaba ɗaya aje a gaba na da haka sai ina kallo ina sifantawa to a shayi manzo Allah yace sai na danne a cikin annabawa fa idza bi Musa alaihi salam sai ga annabi Musa qa'imun yusalli yana sallah manzo Allah yace wa idza huwa rajulun ja'adun barbun annabi yace mutum ne wanda yake ba wasa yace wa idza bi Isa sai ga annabi isa shi ma qa'imun yusalli sai annabi yace to abinda wato nake so in sifanta muku game da isa wanda ya kama da shi mutumin da ya fi kamanceceniya da shi shine urwatu dan mas'ud as-saqafi mahalli shayikh kenan idan baka taba gani annabi musa ba an kaga urwatu dan mas'ud as-saqafi to an kwatanta maka annabi isa idan baka taba ganin malam Ja'far Adam Mahmud Adam ba sai kake son a kwatanta maka shi hayatan wa sulukan wa shaklan wa bayanan wa hizzan wa komai ka ga malam Allah ya saka wa malam da alkhairi da malam yake cikin bayani ya zo gaban da ya kawo misali game da inna da babbo ko ya ta kokarin bayani kun san ba Kano ne ku ya hakuri ya manta nan gaban zake da yake so har sai da bayani ya so ya dan rikice ku amma nan duk an gane yayi ba sai yayi bayani muna yi wa mala addu'a ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi kafin mu tafi kan tambayoyi za mu kira malamin mu da Kabir Abubakar Amin Asgar wanda zai yi wa malam ta'ayiki a cikin mintuna biyar insha Allah ana ga sallallahu alaihi wa sallam tafaddal mashkura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فهو مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina cike da farin ciki kwarai da gaske kasancewa ta a wannan muhalli a daidai wannan lokaci babu shakka malam abul haitham ya ba mu wato darussa masu muhimmanci a cikin wannan lacca muna masa addu'a Allah ya muke saka mushi alkhairi Allah kuma ya karba masa Allah ya yauka kaladansa wannan muhadara ta shi aka ce ai mata tariki a minti biyar ni ban san me zan faɗa wa me zan bari kai Allah abubuwan da malam ya kawo suna da yawa kuma aka ce a ci gaba da yaukaka su ko a ci gaba da tattauna su ko za a iya kaiwa sha ɗaya na dare in kun lura tun lokacin da aka kai aka nemi ya dakata dan dama da aka ba ta takarda ka tarwace da nuna cewa ni ban amince ba ma saboda ya riga ya dau ya gama ya gama canjin giyoyinsa sai shi za ta ce kuma a dakata haka tafiya ta riga ta bika a idan muka lura ita wannan matsala ta qur'aniyun kamar da malai ya nuna mana kamar da kuma duk mai karatu ko mai bincike ya sani wata sabuwar bid'a ce a cikin farfajiya ta ilimi
dukkanin sauran bidiyoyi da ake tattaunawa a kansu za ka ga suna da juhur a cikin al'usurul ula in ka ɗauko khawarija mu'tazila shi'a rafida qadariya jabariya da duk ire-iren waɗannan bidiyoyi na aqidoji za ka ga cewa tun daga zamanin tabi'ai aka fara samun su tun a cikin karnoni na biyu uku hudu suka taso wasunsu ma daga can suka yi inkirabi wasunsu kuma suka juye hayan da ake yin su amma ita wannan bid'a ta ƙaryata wato sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaryan makalkalewa alqur'ani to wani abu ne sabo fil a wannan zamanin aka faru shi in ka cire dan wani abu da aka samu makamancin haka daga gun khawarija da suka yi inkarin wasu daga cikin hudud wanda babu su karara a cikin alkur'ani da wasu maganganu irin na su nabba da irin na su abu usman al-jahid a cikin mu'tazila za ka lalubi wani asari za ka lalubi wani tarihi na qur'aniyuna ka rasa in ba a wannan zamanin ba a wannan zamanin namu kuma wanda ya san tarihin abin ya san turawa suka kirkiro shi turawa mulkin mallakan ingila da suka yi mana mulkin mallaka a najeriya su suke mulkin mallaka a pakistan da wani bangare na india da sauran kasashen da ake cewa fa'is su suka kirkiro akidan qur'aniyun suka laƙa wasu ahmad khan da su abdullahi zakarlawi da makamantansu suka yi musu tallan wannan akida su ne suke fara wannan shahiyancin da infaki na ƙasar ingila ba shi da alaƙa da musulunci kwata-kwata sai kuma daga baya abu ya gangaro ya taho ƙasar masar su amar su biyi mansur su muhammad abduhu da ire-irensu waɗanda har yanzu suke ci gaba da ko dai su ko ɗalibansu ko mabiyansu su suke ci gaba da kwala wutar wannan fitina ahmad su biyi mansur ta ga dama za ka yi cewa shi ne mafi girman cutar na wannan mummuna akida a tarihin musulunci a wannan zamanin shi ƙarshe sai da aka kore shi a ƙasar masar saboda fasadin sadabar nasa ƙarshe sai da aka kore shi daga aiki a jami'ar azhar saboda haɗarin gindikancinsa duk wannan bayanan kana yin browser za ka gansu abu ne in the public domain ba wani abu ne ɓoyayye ba to ana nan ana nan da yake mu kasanmu ƙasa ce wacce take maftuha kowa na yin abin da ya ga dama sai aka samu wannan takadarin aka zo aka yi installing nasa kuma shi ma dukkanin bayanai suna nuna cewa akwai goyon bayan wasu makirai makiya musulunci wanda suke tamwilinsa in ka lura da lifestyle ɗin da yake yi da irin yadda yake living flamboyant irin arzikin da yake yake ya wurwura a cikinsa ba tare da ya gada ba ba tare yana da yana da wasu kamfanoni ko wata harka ko ban dan kwangila ko wani dan siyasa da ya dafi kudin al'umma ba yi da duk wannan tarihi ba a san sana'arsa ba ba a san harkarsa ba bai taɓa riƙe mukamin siyasa da ake samun kuɗi ba ba shi da wani kamfani na production bai gaji arziki ba amma ji irin yadda yake yake yake yake fantamawa a cikin dukiya wannan dole zai gaya maka cewa akwai wasu aibi khafiyya shaitaniya wanda suke tabbilinsa kwatankwacin abin da ya faru da yan boko haram su Muhammadu Yusuf shi ne yake faruwa yau da shi nan muna gani kwatankwacin abin da aka yi shekaru wajen arba'in ko talatin da biyar zamanin mai ta tsine a Kano sauraka wannan mu'amara ce don kawo tangarɗa ga addinin musulunci to abin ta kai ci sai ka samu yan boko mu da wasu ma da suke da alaka da addinin musulunci wai abin yana burki su wai suna sha'awar irin wannan barna da wannan fasaki wai suna ganin kamar wai ya zo wai zai ma'alu suna ritaya wai saboda suna jin haushin malaman alu suna waɗanda suka baje musu karatu suka yi ritaya ma malaman tsubbu da 'yan bid'a suka baza musu kasuwancinsu to shine yanzu suke yin irin abin da ake cewa abokin gabar abokin gabana to abokina ne wannan shi ne kawai babda isu da kuma yan boko wanda ba su da nasibi addini amma sun damu da sanya baki a cikin al'amarin addini to su ne suke ganin cewa faɗan da ya gagare su wai yanzu wannan bijibiri zai musu to alhamdulillah za ka ga Allah ya riga ya tona mai asiri babu hadisi da yake ba da sha'awa a wannan bigire kama hadisi da mala ya ambata yadda annabi ya siffanta irin aikin su kwabo da kwabo wannan kadai ya isa sa ka ƙara gaskata al'amarin shari'a musulunci da al'amarin wato mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ka san wani hoto ne kala na bidiyo aka manzon Allah ya bada labarin cewa mutane za su zauna su kishin gida akan kujeru na alfarma suna ƙaryata hadisi kuma gashi haka din suke ko ba za su iya yin akasin haka ba kamar yadda lokacin da aka ce wa Abuja aka ce tabbat yada abu abi lahabin wa tab ma agna anhu ma duhu wa ma kasab sai yasla naran zata lab aka ce zai shiga wuta da ya so inda ba dan qur'ani gagara ba dau bane sai musulunta ko da ƙarya ne ce to bari na ma musulunta dan ya dan ya wato ya karanta wannan aya ko amma bai iya haka saboda qur'ani gagara gasai za ka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take babu wanda zai karare ta wallahi sai ya fadi babu wanda zai ce wai shi ya nassaba wa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba face sai Allah ya daga zara ta mazaje wanda za su kankare shi kamar yadda ainihin wato a wannan limamin cikin limaman musulunci abokin malamin Imam Bukhari yake cewa ya ishu lahal jahabira za Allah zai tada gogaggun malamai da masana su ci gaba da kare sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu albarka kan cika mun dogon surutu zaman ishara zuwa ga wasu silsila da darussan babban malamin mu Dr. Muhammad Kani Abubakar Muhammad Kani na birnin Kudu ku je ku koma ka ba a hankali kai ta sauraron darussan shi na silsilar sunna da masu inkari idan kai idan kai ɗalibi ne mai karatu wanda yake iya karantawa sai ka koma da tafaf irin tafin malam Mustafa Subai a sunnatu makaranta bi tashri'il islami wanda malam Mustafa Subai ya je zai karatu ne a kasar Ingila a jami'a ta School of African and Oriental Studies wanda ɗaya ne daga cikin mahalli da ake yaukaka wannan mummuna akida ya tarar da malamai da masana suna ta tuciya akan wannan shakiyancin yace to a bashi dama zai gabatar musu da lacca shi ne fa musu wannan lacca wanda ya hargitsa musu tunani ga baki ɗaya ya dawo musu da aiki baya Allah ya taimake shi littafin ya samu karbuwa ya zama kuma ɗaya daga cikin kariya da aka baiwa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar wannan mummuna akida malamai da sun yi ayyuka da yawa muna godiya ga malam akan wannan gudunmawa da ya bayar kuma muna ƙara mushi addu'a Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya maishe shi gida cikin iyalan shi labi lafiya Allah kuma ya kara mana kaunar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya jikan iyayen mu da malaman mu Allah ya sanya mana albarka a cikin hakokin mu na addini wannan cibiya ta dara salafiya Allah ya kara mata albarka da ita da sauran cibiyoyin mu na addinin musulunci a fadin Najeriya da ma wajenta zan saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa ورحمة الله وبركاته
Allah ya saka wa malam da alkhairi wannan shine tariki wanda yake fayyin kwarai da gaske da malam ya yi a kan wannan muhazara da malam ya gabatar Allah ubangiji ya amfana da mu abin da muka yi a yan uwa masu albarka akwai tambayoyi da yawa amma dube da yanayin lokaci kowa ya san zai yi wahala iya karanta tambayoyi coordinator ya ce mana bai san wuce karfe tara da haka yan mintuna biyu za mu zaɓi waɗanda suka sawwaka ne sai mu karanta wa malam waɗanda ba su ji nasu ba sai su yi hakuri a mai tambaya na farko yana cewa malam ka ambaci lauhul mahfuz menene lauhul mahfuz
to dan tare lauhul mahfuz allo ne wanda farkon abin da aka fara yin halitta a hadisi ingantacce Allah ya halicci alƙalami abin rubutu shi kuma wannan abin rubutu tun da aka samu abin rubutu za a samu inda za a yi rubutu ke na aiko kamar yadda imamu ahmad yake faɗi akan cewa dukkanin wani wanda ka ga ya rubutu a jikin takarda da tawada to imamu shafi'i magabacinsa yana da illa wani shafi'i fi unuqihi minna face imamu shafi'i yana da falala a wuyan wannan mutumi da ya rubutu din lawul mahfuz ɗan uwa allo ne wanda an rubuta dukkanin abin da zai faru a cikin duniyar nan Allah ya hukunta komai daga ciki akwai alkur'ani da aka hukunta kasantuwarsa a wannan al'amari ɗin amma wannan abin da aka hukunta a lahul mafus baya canzuwa in daga ya canzu to ɗayan biyan abu ne ke canza shi ko dai addu'a ko kuma zumunta annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yana cewa dukkanin wanda yake son a yalwata masa cikin arzikinsa a ƙara masa rayuwa to ya dinga sada zumunta malamai suka ce ko dai ya zamo yadda ƙarin rayuwa ta zamo albarkatu fil umr arba'in amma ta albarka kamar wanda ya shekaru ɗari biyu irin magabata su imamu nawawi su imamu kaza da suka wallafa wallafe ba sa kun waɗannan shekaru ƙananun shekaru amma sun cika duniya da ilimin wallafa wallafe kaga ga shekaru kaɗan amma sun yi albarka in Allah ma ya so da an rubuta mutum shekaru kaza sai a goge arba'in su zamo ɗari waye sai ce Allah dan ne shi ne ma'anar yamhu Allah ma ya sha wa yuthbitu wa wa yuthabbit wa indahu ummul kitab a wurin sa ummul kitab yake ai wa indahu lahul mahfuz ina fata mun fahimta to shine abin da muka ce bal huwa qur'anul majid fi lawhin mahfuz ina fata mun fahimta to wannan a takaice kenan Allah ya saka da alkhairi a me tambaya ta gaba yana cewa akramakallahu a wani abu ne mutum zai iya gani zai sauki ya gane malamin da yake wannan da'awa ta Qur'ani zalla kuma ya ma halatta mutum ya rika saurare shi to cikin hanya mafi sauki to ai kuma kamar akwai cin karo a tambayar taka wace hanya ce mafi sauki da mutum zai iya gane mai da'awar Qur'ani zalla kuma ya halatta a saurare shi kenan sai ka saurare shi zaka gane shi maganin bari kada ka soma ita wannan shubuha ce shubuha kuma kowa ma yana iya zuwa ya karanto ta malam ya mana ishara da irin su sufi mansur da irin waɗannan masu qur'aniyun da ma'ana orientalists mustashriqun mutane ne da aka sana'anta su domin su dinga yi wa addinin musulunci wannan ainihin wato cirari sai su zo su ce su musulmai ne da ƙarya amma su karanci addinin za ku sha mamaki cikin waɗanda suka yi wallafe-wallafe ba musulmi ba ne sun ji larabci daidai gwargwado nasu sai su so su ce za su soki sunna akwai al-mu'jam al-mufaharas in ba kuskura sunan ba za ka same shi wani mustashrik ne ya rubuta domin suka sai mu kuma ya zama mana abin ado a maktaba ta addinin musulunci in ina neman na duba faharis na sunna ta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam nan zan koma amma shi wai da yayi domin suka sai Allah ya lankwasa abin ya zama kuma kariya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato su kafirai suna ciyarwa domin a raunan addinin musulunci fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladheena kafaru ila jahannama yusharun to dan haka musulunci shine mabuwaye dan uwa idan ba ɗaliban ilimi ba ne kai ba ka da bukatar ka saurari wannan shirbucin malamanka na Allah sun ishe ka wallahi wa'ancan ba abin da za su ƙara maka sai ɓata lokaci sannan hanyar da ake gane su hanya ce sananniya ai duk wanda zai zo dinga nuna maka kada ka saurari wata wani hadisi ko ba ruwanka da wani malami duk wanda ba shi da malami to shedan ne malaminsa kenan duk wanda ka gan shi ɗalibi to yana da malami ɗalibi yana azantuwa ya zama gawurtaccen ɗalibi idan ya tara malamai masu tarin yawa amma ka ce baka da malami to shedan ne malaminka ire-iren waɗannan ba za su yadda su nuna maka malamansu ba idan ku sun nuna malamansu to su ma ashe za a ce sun soki da a wasu kenan ai su abin da ba sa so ku ce wai hadisin annabi wane da wane haddathana fulan haddathana fulan akhbarana fulan wannan ne ya zantar da ni ya zantar da ni kaza da kaza to su abin da ba sa so sai ce katu ya ci da katu da katu da katu to su ma dan su guje wannan sai su ki faɗawa ainihin wato waye malamin su an gane da kyau saboda in sun faɗi malamin su za a gane su kenan mu kuma muka ce الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء الإسناد إسناد الدين بعد بل إسناد بل da dukkanin wanda ya so ya faɗi shirfucinsa ya faɗi abin da ya ga dama don haka sammulana rijalaku ku gaya mana mazajenku a gunwa ku karɓi hadisi a gunwa kuka karɓi qur'ani muna nan muna bin ku bashi don haka dan uwa in ba ɗalibin ilimi bane mai fahimtar karatu ba ka da buƙatar ka saurare su malaman ka na Allah ahlus sunna sun wadatar da kai idan kuma ɗalibi ne ka saurare su don kai musu raddi to babu laifi hanya mafi sauki ka gane su ita ce hanyar kawai a dogara da Qur'ani ba ka taba ji suna maka maganar hadisi kawai su aya aya su karanta ta yadda ba su fahimta ba da wata sata amsa a duk lokacin da ka ji wani ya maka wata murɗaɗɗiyar fahimta ta alkur'ani ya ce ga yadda take nufi to da alamu dai akwai taɓa taɓin mutanen tare da shi ka tambayi malamin ka yaya gaskiyar wannan al'amarin yau sun fito suna wanka suna midiya sun gyara da wasu daga baya a wani yankin idan ka shiga za ka gansu kamar fatalu malam in na ce fatalwa ina nufin da fararen kaya da uniform za a gansu su ba wani abin da suke sa sai fararen kaya to mutanen ne a wani yanki suke an yi su a wannan garin an gane da kyau haka daga cikin yanayin da za ka gane su mutane ne masu son yawan musu babu gaira babu dalili da kuma jayayya akan ba gaskiya da abin nan ba a duk lokacin da za a zo tattaunawa ba za a taɓa wanyewa da su lafiya ba matsorata ne na inna na matsorata ne na yankan shaku wanda ya san su ba za su taɓa yadda a zauna da su ba ai yadda suke ganin ka kamar wani malakul mauti ne mana kana zama da su abin da ake turo musu daga waɗanda suke turo musu za su ga an kure su an kada su ya za a kuma kasuwancin su ya faɗi abin da muke ƙara kira babu wanda bai ɗanɗani kuɗarsa akan fitinar mai tafiya ba wannan da'awa ta ƙur'ani zalla wannan da'awa ta mutumin nan da yake da'awa ce irin ta mai tafi ne niyyar duniya gimciya ce da'awa ce ta tsakinanci da'awa ce ta saba ma da musulunci da'awa ce ta kafirci ne irin wannan ina fata mun fahimta dan haka hukuma lalle ta san me abin da za ta akan wannan al'amari nan tun gabanin al'amura su shafa dai Allah ya gane da kuma
Allah ya saka da alkhairi a ina je tambayoyi na karshe saboda lokacin ka ya riga ya cika na'am waɗannan ya ce su ɗalibai ne a yanzu haka suna haddan alkur'ani na'am to yanzu ya kamata su fara haddan hadisi ne ko ko me shawarar da za a ba su su ɗalibai yace su ɗalibai ne yanzu haka suna haddar alkur'ani shin za su fara haddar hadisi ne ko kuma su ci gaba da haddar alkur'ani mai girma ku gane mu fa ahlus sunna mu ne yan qur'aniyun haqqan mu ne cikakkun yan qur'ani wannan tasmiyar da ake ba su tasmiya ce nisba ce ta ƙarya ka ce mutum alƙur'ani ko alƙur'aniyun shi kuma alƙur'ani ya baran-baran da su ƙarya suke mahaɗinta ne ‘yan katanga ne ‘yan ɗanan tega ne ba su da alaƙa da ƙur'ani ai ahalus sunna shi ne mai ƙur'ani da uwa ahalus sunnan da zai haɗa maka ruwaya ɗaya har guda ashirin bayan sukura ya haɗa maka da kubura duk ya san aututansu da taujihat ɗinsu makwarar inda suke cikewa fa wani in yayi hafsu to za ka ji shi a warshi to wai kai warshin ma da kaiwa ya baka lasisin ta tukunna a ina ka samo ta za ka ce in ni ne hafsu na yi ƙur'ani in yi hafsu ya yi ƙur'ani in yi shoba ya yi ƙur'ani to duk waɗannan a ina aka samo su ke ji bari bai ji daɗin halinsa ba don haka ɗan uwa wannan adda ta ƙur'ani a ci gaba da gashi eh a ci gaba da fafatawa bari ma ni a shawara duk ɗalibin da ya taso lalle ka sa alkur'ani shine mataki na farko a cikin neman karatunka magabata shine ta abin su shine gwadabar da suke tasowa a baya idan qur'ani ya kafu zai buɗe maka hanyoyin sunnoni ina fata wa fahimta amma ɗalibin da zai zama ba shi da qur'ani to ya za ka hidimta wa sunna ɗin ai sunna tana hidimta wa qur'ani ne dan uwa Ƙur'anin ya kafu sunna za ta kafu yau so nawa ne za ka ga ɗalibai na makaranta Ƙur'ani kuma mahaddata suke haini suna ta bugawa malami na san yaro ɗan ƙaramin da mun yi kira'at da shi ga shi ya haddace waɗannan shafidiyya ya haddace durra ya haddace tsaibatun nashir an yi kubra kuma ga shi na malam kutubul kitsa ɗin nan malam haka yake kai ni da wannan yadda ka san aljanin yaro ɗan ƙanƙanin yaro ga qur'ani ga sunna irin waɗannan zakwakurai nake bukata a cikin mu ɗan uwa shine zai zama qur'ani da sunna ita da awar a haɗe take ina fata mun fahimta mu haɗa qur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu haddace qur'ani kuma mu haddace sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam in kana tambaya ta wanne zan fara عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلى كفارة القرآن نقوى sai Allah ya buɗa maka kirji sunna ita ma za ta zo da izinin Allah ina fatan fahimta Allah ya gane da Allah ya saka da kai wato idan aka fahimci bayanan malam da malam yake ta cewa mu ahlus sunna mu ahlus sunna shine kai ɗalibi ka samu malami ahlus sunna shi zai gaya maka yadda za ka yi wato yi ɗalibtanka insha Allah zai ɗora ka akan harshen alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin mu je zuwa ga coordinator wanda zai mana jawabi na karshe wani ya ce malam ya za a yi mutum ya hadda mai kwari
akwai magani ban taɓa jaraba wani magani duk faɗin da ake ba magani fa'al wanda wallahi bara ce kyauta laƙani kyauta laƙani daga majalisar mara ta yi albani ɗan sunna da ke nufi kun san me laƙanin kun san me ce bara magani ne wanda in ka neme shi ka sha kwakwalwarka za ta buɗe ka san sunansa dingayi tablet dingayi tablet ko ba san sunansa ba sunansa dingayi tablet in ka je wajen likita zai nuna maka yaya adadin shan da za ka yi masa ka san waye likita ga malaman kula so suna likitocin arama ba ka da wani magani kwaya ka sha ka samu qur'ani kawai ka wahala shine magani kawai ka dinga yi idan ka wahala to sai Allah ya sauƙaƙe maka shi wala qad yassarna alqur'ana bi dhikri fa hal min mudakkir kaga kowa yana son bati an zubo kunne ana so a ji wani magani da za a wata ai magani kenan idan ka ba qur'ani lokaci gaba daya to sai baka wani barari na mutum da karatun qur'ani saboda yana saurin guduwa kwarai da gaske shi yana son maimaici wata daduhu yazdadu fihi tajammulan yawai maimaita shi yana ƙara masa matsi da kyau da jin daɗi da jin cewa ka gama wannan za ka shiga wata ka gama wannan za ka ɗauko wata ba za ka taɓa yankewa ba kana jin kuɗin ahlullahi wa khasatuhu wa khasatuhu ne ahlullahi kun ahlullahi wa khasatuhu ahlul birri wal ihsani was sabri wat tuqa khilab biha jaa al quran mufassila عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلى كي دقوان لقد أنت غورو يا زما غورو بعد ذنبا ba haka kawai aka same shi ba ya bi dare ya wahala sannan Allah ya bashi kana so ka bi dare ka je ka nemi shawarar malamai insha Allah kai ma za ka samu Allah ya baru gabaki da Allah ya saka da mai kun ji maganin da malam ya shake eh da haka an ba mun shawo ba da kai dire eh ilimi ba a samu shi da rahatul jasad dole sai kai kaman kana yi mutane da dama ba sa son yin kokari ne da kwazo yanzu so kawai suke su samu albarkan karatun to sai an yi da gaskiya Allah ya taimake mu za mu kira coordinator domin ya mana jawabi na yi wato godiya malam Muhammad Hamis eh daga nan din ya insha Allah sai ana Jibril a nan da
bari na bari na kaso na ba na bismillah ga wani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna miƙa godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara mana wannan rana muka gayyato wannan babban malami daga cikin manyan malamanmu da ya zo gabatar mana da wannan ainihin lacca mai ainihin tsada a wannan masallaci namu na jami'in Sheikh Muhammad Awal Adam Ibani muna roƙon Allah mu dauke sarki ya saka wa malam da alkhairi kuma wannan lacca da ainihin muka zaba cikin ikon Allah malam ya ansa mana yana daga cikin manufofin malam kokarin fahimtar da mutane ainihin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar annabi da sahabbai wannan ita ce da malam albani ya faso da ce da awan abokin sa malam Jafar Mahmud Adam muna masa addu'a dukkan su Allah ya saka musu da alkhairi kun ga yadda malam ya ainihin ya tattaro mana bayanin musulunci gaba daya tun daga tarihin alkur'ani shi kansa da rubutunsa da kuma tarihin sunna din da yadda aka rubuta ta da kuma yadda alkur'ani kawo malin lafiya Allah mai da malin lafiya kuma yan uwa da suka ba da goyon baya wajen wannan ainihin muhabara ta gudanu muna masa addu'a su ma Allah ya saka musu da alkhairi bakin mu suka zo daga nesa da na kusa muna masa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukin sarki ka hada mu wajen lada baki daya jama'a mun ji wa'azi da malam ya gaya mana ko to abin da ya rage shine aiki ko walau annahu fa'alu ma yu'aduna bihi kana khairan lahum ko ba haka bane muna roƙon Allah mu dauke sarki ya babu ikon yin aiki da abin da malam ya karantar da mu kuma kamar yadda ambata laccan guda biyu ne ko ba haka ba yanzu an gabatar mu an gabatar mana mu ko kuma insha Allah akwai na mata da za a gabatar Allah ya so karfi goma na safe insha Allah sai a kokari a turo mata su ma su zo su fa'idantu da waɗannan fa'idodi da malam ya fa'idantar da akwai wata lacca da malam azgar ya yi ta kwanakin baya can a abuja ya san tana da alaka da karatun da za a gabatar mata suka yi mai ca ko malam yawwa kalubalen da mata ke fuskanta ilimin mata ko da kuma irin sakamakon ilimin da suka samu irin matsalolin da ke haifarwa wajen zamantakewar aure za ga duk mace ta sami ilimi to akwai matsala akan samu tirjiya da sauransu ko ba haka ba malam asgar ya kawo wannan matsalar mata sun mai ca ko ba haka ba amma wata dakta ta yi adalci yace ga tani da Allah gaskiya ne sai dai mu ji tsoron Allah mu gyara Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi wannan matsala ita ce za ka taura insha Allah Allah madaukakin sarki ya kai mu Allah ya da kamar yanda malam ya ambata insha Allah za mu rufe daga wannan abadi addu'a Allah ya sa ka da kai da security da sauransu da al'umma da suka zo suka ba mu goyon baya wajen gudanar da wannan abu muna musu addu'a Allah ya sa ka musu alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته